وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kan shi ya yafe masa a game da abubuwan da ya faɗa abubuwan da ya faɗa wanda sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in da takwas kuma ina ji yau ashirin da uku ne ko ashirin da hudu watan takwas dubu biyu da ashirin da shida Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu a wannan katafariyar makaranta mai albarka wato makarantar umma academy take wannan babban birni na kumasi a wannan hamshaki ya sata za a yi a ranar da za a kare me yasa zan nemi ilimi me yasa yake nemi malamai suka ce manufofi guda huɗu da kake shi ya sa wa kansa wannan manufofin guda hudu kuma ya zama a kansu yake fitar da izinin Allah Allah madaukakin sarki zai cika masa burinsa abu na farko suka ce shi qasdu jahli an nas na biyu qasdu رفع الجهل عن الغير نأكو سكتشي حفظ العلم من الضياع سينه منفاته له قصد العمل به قصد الجهل قصد رفع الجهل عن النفس سي قصد رفع الجهل عن الغير سي حفظ العلم من الضياء سي كما قصد العمل به malamai suka ce waɗannan su ne manya-manyan manufofi guda hudu waɗanda ake neman ilimi da su al'imam ibn abdulbar ya ruwaito a cikin littafinsa jami'u bayanin ilmi fadlihi da wasu malaman al'imam ibn muflih ya ambata a cikin al'adabu shar'iyya an tambayi al'imamu ahmad aka ce ya aba abdullah ya kai baban Abdullahi wato al'imamu Ahmad. Al'imamu Ahmad ya wata magana, ya ce al'ilmu na ya adiluhu shai'un ila sahatin niyya, ilimi ba abin da ya kai shi, ba abin da za ka ɗauko ka auna shi da ilimi ka ce matsayinsu ɗaya, amma da sharaɗi. In sahatin niyya, idan niyyar mai neman ilimin ta inganta. Sai aka ce, Ya aba Abdullahi, kaifa ta sihun niyya. aka ce ya al'imamu Ahmad ta yaya niyyar mutum za ta inganta a neman ilimi sai ilimin nasa ya zama laye adilu shai'u sai ya faɗi abubuwa guda biyu a cikin waɗannan ya ce tanwi raf aljahli an nafsika wa an sa'irin juha abu na farko shi ne kai niyyar kai za ka fita daga jahilci sannan na biyu kai niyyar za ka zama malami mai karantarwa domin sauran waɗanda suke ba su sani ba ka sanar da su. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusu. Shi yasa malamai suka ce al'alimin rabbani man ta'allama wa amila wa 'allam. Kaga mun samu na uku ce na hudu kenan. Qasdul amali bihi malamai suka fassara suka ce al'alimin rabbani man ta'allam malami na Allah shi ne wanda ya koyi ilimi sannan wa'allam sannan kuma ya karantar da wani a nan mun samu kasuwar Allam رفع الجهل عن غيره sai kuma Allah madaukakin sarki sai ya ce bima kuntum tuallimuna alkitaba sai ya ce wa bima kuntum tadrusun kage daras idan aka ce darasa ai ta'allama kenan wannan Allah ta'ala ya faɗa mana abu da biyu saboda haka muna da wannan al-Imam Ahmad ya faɗi wannan magana sai hibzul ilmi min ad-daya ana yin ilimi domin me domin tsara ilimi daga lalacewa malamai suna cewa wani mai hikima yana cewa su'alul ilmi su'alul ilmi ziyadatuhu su'alul ilmi ziyadatuhu yace tambaya game da ilimi shike sa ilimin ya ƙaru. sannan wadawamul ilmi mudhakaratu sannan abin da ke dawwamar da ilimi ya zama yana nan shine muzakara babban malami Sheikh Salih ibn Abdul Aziz Al Sheikh hafizahullah yana faɗa yana cewa la yadhhabu la yadhhabu bil ilmi illa shay'an ba abin da ke tafiyar da ilimi a rasa shi sai abu guda biyu عدم نشره بين طالبيه sannan wa adamu muzakaratihi baina ahli abu guda biyu idan ana yin su to ilimi ba zai tabbata ba ilimi ba zai tabbata ba abu na farko shine adamu nashrihi li talibihi ya zama ba a karantar da waɗanda suke neman sa yasa za mu ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya shekara ashirin da uku a safiya ba rana ba lokacin damuna ba lokacin bazara ba lokacin hunturu kowane lokaci karantarwa ake al'imamu muslim a ɗaya daga cikin nusa annabi sallallahu yana cewa innani lam ub'ath متعنتا ولا معنتا ومعنتا ولا متعنتا wa innama bu'istu mu'alliman mubashshira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ba aiko ne a matsayin mutumin da yake zuwa ya rika yin ai ya rika ya rika faɗin kalmomi da maganganu waɗanda suke munana ba su ne at-ta'annut ba na yin haka a matsayin ɗabi'a sannan ba na matsawa kaina in yi takallufi sai na yi ta'annuti abinda aka aiko ni shine mu'alliman mubashshira an aiko ni ne domin in zama malami mai karantarwa sannan kuma mubashiran sannan mai yin bishara mai faɗa wa mutane cewa idan sun aikata abu kaza ga sakamakonsu za su shiga aljanna mutumin da yake koyan ilimi amma la yaqsidu bihi an yu'allima ghayrahu niyyarsa rabi ce sau daga masu cewa su za su koyi ilimi ne kawai kamar yadda ake faɗi a ƙasar hausa da alamtar kaifa saukar mata wannan kuskure abin da ake bukata shine ɗalibin ilimi ya ji bayan shi ya yi ilimi to ya yi mai ya karantar so yake shi ma ya zama niyya ce mai kyau shi yasa an tambayi al'allama al'usaimin rahimahullah a game da mutum ya je ya koyi ilimin da ake ba da shahada a ce wane ya yi digiri wane ya yi masters wane ya yi phd yau ana kiransa associate professor ana ce masa professor shin wannan yana cikin abin da ke cin niyya yana cin abin da za a ɗauka shi za a ɗauke shi a matsayin niyya ce fasida sai ya ce a'a sai dai idan ya kasance asalin manufar mutum ita ce a shahada. Amma idan ya ɗauki shahada a matsayin wasila li tahsilil ilmi shar'i, tula tula mu shahadatu. Yawwa. Certificate ba laifi ba ne, amma laifin certificate na tasowa ne ga niyyar wanda yake neman certificate. Shi yasa da shauki yake cewa واطلبوا العلم لذات العلم لا لشهادات وآراد أخر nan sai ka kyautata wa shauki ni abin nan manufa ka kyautata masa zato ba yana nufin cewa ka kai shahada bane ya ce watlubul ilma li dhatil ilmi kuma ku nemi ilimi dan ilimin dan ilimi ilimi ya cancanta a neme shi dan kanshi domin akwai ma yutlabu li zatihi akwai ma yutlabu li ghayrihi al-ilmu yutlabu li zatihi ilimi ana neman sa dan ilimi amma wal malu yutlabu li ghayrihi la li zatihi ita dukiya ana neman ta ne dan me dan taimaka wani amfanin saboda ka al-malu wasila al-malu wasila ita dukiya wasila ce tsani ce ake amfani da ita shi yasa da mutum zai zama ya tara kuɗi cikin masallacin nan amma zai ji yunwa ba zai ɗauki kuɗin nan ba ya je ya ci abinci to dukiyar ba ta da amfani a gare shi to shi yasa yutlabu al-ilm li dhati al-ilm sai ya ce me la li shahadatin wa arabin ukhra ya ce ku nemi ilimi don certificate don shaida a nan shi ne al'allamatu ibn al'usaimin rahimahullah ya ce idan mutum ya ɗauki a shahada ta ƙasda in mutum ya ɗauki shi kawai certificate ɗin ana, ana yayin certificate sau daga shi ma certificate shi ma so yake yi ina da wani da ya taɓa cewa ya samu, ya samu wani, wani kwas a jami'a aka bashi an ba shi agricultural sciences sai ya ce shi baya so abin da yake so shine shi dai a ba shi kwas ɗin da ko bai gama ba za a kira shi da dakta kawai a rubuta a ce mai dakta shi dai sau da haka ƙarshe sai aka ba shi veterinary medicine ya ba agric ya koma veterinary medicine saboda me saboda kawai a ce mishi dakta asali so yake ya zama me ya zama medical doctor human abin da medicine ko bai sama ba shine sai aka kai shi agric sai ce shi bai mai ba ai ba za a rika ce mishi dakta kaga wannan ba manufa bace amma manufar mutum ta kasance shahada don me don yin ilimin sau da ka waɗannan su ne manya-manyan manufofi na koyon ilimi mu sani niyya a neman ilimi ita ce sharaɗin neman ilimi al'imamu abu dawud ya fitar da hadisi da waninsa riwayar sagiduna abu hurairar radiyallahu anhu manzalla sama ya tsoratar da mu game da neman ilimi ba tare da manufa ba shi man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyanala 'aradan min ad-dunya to lam yajid 'arfal jannati abad lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamah mutumin da ya tashi yana neman ilimi ilimin da ya kamata ko ya wajaba mutum ya yi shi ne don Allah, a ƙarƙashin yi don Allah shi ne zai sa mutum yana idan waɗannan manufofin. Waɗannan manufofin guda hudu. Raf'ul jahli anin nafs, raf'ul jahli an alghai, alhibzul ilmi min al-daya'i sannan kuma al'amalu bil ilmi. Sai ya zama shi yana nema ne liyanala bihi araban min ad-dunya. don ya samu wani tarkace da ake samu a duniya. Da can, ba ma yanzu ba da abin ya zama yadda ya zama, idan mutum ya yi fikihu, ya yi zurfi a fikihu, zai zama ana gwamnatota za su rika kulawa da shi za su bashi wani, za a rika bashi, za a rika bashi salaries, ko za a rika bashi allowances masu yawa. sai ya zama mutane suna gudu suna gudu domin su je su koyi ilimin fikihu fa fasadat niyyatuhu sai niyyar su ta lalace kaga liyanalu bihi aghadan min ad-dunya dan su samu wani tarkace na duniya to manzo sama yace me irin wannan lan yajid anfal jannati yawm al-qiyamah arful jannati ay rihuha ba zai samu kanshin aljanna ba sai wannan hadisin da irin sa yana da haɗari. Daga ana buƙatar mutum ya zama ya tantance manufarsa. A ƙarƙashin wannan wasu malamai suna cewa su ne ahdafu ta'allu, su ne manufofi na koyon ilimi. Manufofi na koyon ilimi waɗannan guda huɗun, ya zama dukkaninmu nan mu sa wannan aran. saboda na farko dai shi dai jahilci mugun ciwo al-imam ibn al-qayyim yana siffanta shi yana cewa wal jahlu da'un qatilun wa dawa'uhu amran fi at-tartib muttafiqan nassun min al-qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dhaka al-alim ar-rabbani ce wal jahlu da'un qatilun shi jahilci wani irin ciwo ne mai kisa ودواؤه أمران في الترتيب متفقان أما ما جنن دزي وركو ودمتن وننشي ونجاهلشي وأبو بواني قدابيو كما أتعرسكي نص من القرآن يزم متن ينمي من القرآن الحمد لله ga kunan babban manufa mafi girma ta koyarwa a wannan makarantar ita ce sanin alkur'ani mai girma da abin da yake da alaka da shi aunin sunnati sannan sai nassi daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tabibu zaka alalimur rabbani sannan likitan da zai ba mutum wasfa ta wannan maganin shine malami na Allah wancan malamin da aka faɗe shi walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusun العالم الرباني من تعلم العلم وعلمه وعمل به daga cikin ma'anonin al'alimin rabbani akwai wasu ma'anonin da yawa kamar magana sauri da yake cewa al'alimin rabbani man yabda ubi sigari ilmi qabla kibarihi wanda in ya fara maka karatu zai fara maka daga ƙasa daga ƙasa daga ƙanana ƙananan ilmoma da ƙanana ƙananan littafai haka zai tafi da kai yana tafiya da kai yana tafiya da kai qabla kibari kafin ya karantar da kai manyan manyan ilmoma to shine tabibu zaka da'i shine likitan da zai baka magani to malami qayyim da ya tashi bayan ya lissafa cewa jahilci sai ce wal ilmu aqsamun thalathun ma laha min rabi'in wal haqqu zu tibyani ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadhalika al asma'u lid dayyan wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazaohu yawm al ma'ad ath-thani sai ya faɗi ilmoman da ya wajaba mutum ya koye su wanda la yu'zaru ahadun bi jahliha wanda ba a ba mutum uzuri ya ce ai bai san su ba shine sai ce guda uku ne ilimin tauhidi shine yace ilimin sanin sunayen Allah da sufofinsa da ayyukan Allah madaukakin sarki sannan sai ilimin fiqhu ilimin sanin halal da haram da yadda za a bautawa Allah a aikace sannan sai ilimi na uku shine ilmu tazkiyatin nafsi ilmun raqa'iq ilimin da mutum zai koya wanda zai rika tsarkake masa zuciyarsa domin daga cin maqasidu bi isatin nabi sallallahu akwai me akwai wayu zakkihim wayu zakkihim laqad manna Allahu 'ala almu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين النبي إبراهيم تكن أدوها دياتمه ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم kaga taskiya na ciki waɗannan ilmomin wajibi ne mutum ya zama ya koye su malaman mu suna mana tasirin tantanciyya a lokacin da za ka yi koyi ilimi misali al-imam ibn al-mubarak kamar yadda ibn abdulbar ya ruwaito a cikin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi ya lissafo wasu abubuwa ya ce awwalul ilmin niyyatu farkon abin da ake bukata in za ka nemi ilimi shine niyya kaga waɗannan ababen ke daga cin ababen da aka bincika aka ga sun zama sanadin da yawa mutane suna koyon ilimi amma sun daɗe suna yi ba a gane me suka yi ba akwai fasadun niyya fasadul qasd adamu tahdidil hadaf niyyar su ba mai kyau bace shi yasa daga cin ma'anonin da aka ba faɗin magabata da yawa ba mutum ɗaya ba da ya ce ɗalabnal ilma la lillahi fa'a ba an ya kuna ilmu illa lillah daga cin ma'anonin da aka bada mun nemi ilimi ba don Allah ba sai ilimin yaki samuwa ai hatta ɗalabnahu lillahi har sai da muka nema don Allah a wata ma'ana kuma ɗalabnal ilma la lillah fa'a ba an ya kuna ilmu illa lillah أي فأبى العلم لنا أن نطلبه إلا أن نطلبه لله فعلمنا النية waccan ma'ana tana da ƙarfi mutum ya zama bai da niyya mai kyau wannan yana ɗaya daga cin abin da zai sa mutum ya ta tsalla a wuri ɗaya ya yi shekaru amma ba a gane me yake ciki ba wannan na ciki ya ce awwalu al'ilmi an niyya niyya sannan nabi ya ce sun malistima'u sannan da saurari idan mutum ya ta niyya to sai ya gane da kusur listima ɗaya da ta yi gabata ya ƙasa nasiha yana cewa ya bunan ya ta'allam husna listima'i kama ta ta'allama husnal hadis ɗana ka koyi yadda ake koyan ji sauraren magana wanda Allah ya yabi masu yin haka kuma ya zargi waɗanda ba su yin haka. Allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu sai ce ula'ika allazina hadahumullahu wa ula'ika hum ulul albab. Su kuma waɗancan sai aka ce ne wa minhum man yastami'u ilayka hatta idza kharaju min indika qalu lillazina utul ilma madha qala an sai ce ne ula'ika allazina taba'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. kaga waɗancan mudihu li husni listima waɗannan kuma me zummu li su'i listima waɗannan an yabe su saboda kyakkyawan saurare su kuma waɗannan an kushe su an muzanta su an yi alawa dare da su saboda me saboda mummunan saurare da suke da shi to wannan yana da tasiri amma wannan ba zai faru fa illa bi husnin niyya sai mutum ya samu kyakkyawan niyya shi yasa al-Imam al-Mubarak ya amfani da summa wanda summa tufidu me tufidu al-jam'a wa tufidu at-tartiba wa tufidu at-tarahi ko abubuwa uku take fa'idantarwa sannan sai ya ce summa al-faham in ka ji kuma ka fahimta daga cin shurutu al-fahmi akwai husnul istima sai ka kyautata saurare sannan za ka kyautata fahimta in ba haka ba sai ka zama kaman wannan da suke cewa wai ya ce a ƙulu lahu zaidun wa yasma'uhu amra wa ya fahimta da bakara wanda cikin ɗalibi na ne in ji shi ya ce yana zaunar da shi idan na ce mashi zaidu na ce mai zaidun fa yasma'uhu amra sai kunnan sai ya rika faɗa masa cewa ai amru na ce kunnan shi sai ya ce mai amru na ce ni kuma na ce masa zaidun shi kuma idan kunnan sai ya tashi jiyar da shi sai ya ce ai amru na ce wa yafhamuhu hindan sannan idan ya tashi nace me ka fahimta game da abin da nace sai ce oh na fahimci hindu ne sannan bayan an gama karatu ya tashi zai je ya faɗa wani sai ce malamin mu ya faɗa mana bakaru nawa kenan mala ya ce zaidu shi kenan zaidu ake nema amma filistima fi sama'i sami'ahu eh أمرا وفي الفهم فهمه هندا وفي الأداء أداه بكرا wannan lalibi ba ba Allah ya shi to kaga shine wannan so da haka alfaham sannan sai ce thumma alhifz sai haddacewa shi ita kuma hadda min shurutil hifzi alfaham daga cikin sharɗin fahimta hadda akwai fahimta qur'ani ne kawai ake haddace shi kuma ya zauna babu me babu fahimta mutum baya fahimtar larabci bai san larabci ba amma za a biya masa qur'ani sai shi kuma saboda mai wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir alqushayri yana cewa wannan taysir din ya shafi duk abin da ke da alaƙa da alƙur'ani walaƙad yassarna alƙur'ana li alhibs walaƙad yassarna alƙur'an lil faham walaƙad yassarna alƙur'ana lil amal walaƙad yassarna alƙur'ana lil ada walaƙad yassarna alƙur'ana lit ta'lim walaƙad yassarna alƙur'ana lit tilawati wal qira'a duka yassarna ne amma abin da ba alƙur'ani ba, to shi ba a ko ka haddace shi, in dai ba ka fahimce shi ba zai zube. Kai akwai bincike da aka yi daga baya-baya an fahimci cewa mutanen da alhuffazun ladi na jama'u bai na hibzil ƙur'ani wa fahmihi, to ya kunu hibzuhum amtana min hibzil ladina hafizuhu bila fahmi. Mutanen da suka haddace alƙur'ani da fahimta to an gano sun fi kiyaye alkur'anin fiye da me fiye da waɗanda kawai suka haddace ba su fahimce shi ba ana ba da labari wannan kissa ce sha'i'a a cikin littafan tarbiyyar hadda alkur'ani da kuma tasirin sanin ma'anoni wai wani ba kauye ya zo a zamanin banu umayya sai ya tarar da wani yana karatu sai ya ce wasariku wasariqatu faqta waydihuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah sai ce wallahu ghafurur rahim ba kauye ne bai san qur'ani ba sai ya ce huwa saraqa faqata yadahu wa yuqalu ghafurur rahim gafara lahu wa rahimahu aina al-ghufran wa aina ar-rahma yace wannan wannan wannan wannan karasa ba cikin sai game da wani malami sai ce ga abin da yaji ya karanta wasariq wasariqat faqdu aydihuma jaza'an bima kasaba ni kala min Allah kuma ya ce Allahu ghafurur rahim sai ya ce a ba haka bane sai ya ce me karshen wallahu ne azizun hakim sai ya ce yawa azzafa hakama faqata ayadahu lamma saraka yawa shi azza shi ai sai da ya bunƙasa ubangiji ya zama ya zama mai girma daga nan ya yanke hukunci ya ce a yanke masa hannu saboda ya yi sata amma ba a ce ya gafarta mushi ya ji ƙanshi kuma ya sata ya ce a yanke mai hannu ba ya ce ba za su haɗu ba to irin wannan yana da tasiri to sai wannan na musamman la'amal kun ga anan ma al'imamin al-mubarak al-marwazi ya ambace shi a matsayin mai abin da ke tabbatar da ilimi sannan na ƙarshe sai ce summan nashu daga nan kuma sai yada ilimin ka karantar kaga shine ne qasdu raf'il jahl an al-ghayr to kun ga wannan kenan malamai sun ambaci wasu ababe da ake ce musu nawaqidu an-niyyati fi talab ababan da idan akwai su to niyyarka lalatacciya ce za su warware maka niyya ko kuma su ce musu amaratu fasadin niyyati fi talab alamomin da suke nuna ba don Allah mutum yake neman ilimi ba. Alama ta farko ita ce, Attasadduru ƙablar ta'akul. Attasadduru ƙablar ta'akul. Attasadduru ƙablar ta'akul. Mutum ya zama ya ƙosa ya zama malami, ya fara karantarwa, ya aƙidul majalis. wanda al-khabibul baghdadi a cikin nasihohin farko farko da yayi mana a cikin al-jami' li akhlaqir rawi wa adabi sami in bambanta ba ita ce fakara ta farko ya faɗi cewa wala li aqd wala li iradati aqdil majalis har ya zama manufar mutum ita ce wane yana da ɗalibai da yawa nima ai zan yi karatun nan domin nima in zama a'a abinda ake nufi da raf'ul jahli anil ghayr nan ana nufin ko mutum ɗaya ne ko mutum ɗaya wannan hadisin na sayyidina ali radiyallahu anhu la an yahdiya bika Allah rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am ko mutum ɗaya ake ne sau da haka abu na farko shine at-tasadduq qabla at-ta'akhud al-imam malik rahmatullahi alayhi yana faɗa yana cewa kamar yadda al'imam al-khatib ya kawo a cin alfaƙih wal mutafaƙih sannan al'imam ibn al-jauzi ya kawo a cin ta'azimul futiya ya ce ma jalastu majlisi hada li uftiya hatta shahida li saba'una aliman min ulama madina ya ce ban fara koyarwa a wannan majalisin nawa ba har sai da malamai guda saba'in daga cin malaman madina suka ce ya maliku sirta muta'ahilan lit-ta'limi wal ifta' yanzu ka cancanta ka karantar sannan sai fara karantarwa abin takaici shine sai turawa suka kwace sai aka ce sai kai project long AC a digiri sannan sai a zo a ce sai kai defense sai kai difa'i amma ka tafta tudafi wa amma ka tafta malamin kai sassoke maka ya gyara maka ka zo kai masters sai a ce eh kayi eh sannan a zo a ce kayi PhD shikenan yanzu akwai post doctorate ko courses ko study da ake zuwa a je ayi ka gama PhD kuma sai a ce akwai karatun da ke saman sa wannan tsarin mu ne na musulunci muna da tsari na ijaza malamai suna ba da ijaza ka je kai karatu a wajen su ko kuma ba kai karatu a wajensu ba amma sun cancanta kai riwaya a wajensu sai su maka ijaza ko su maka munawala ijaza ma'al izin ce na baka dama ajastu laka an tarwiya anni marwiyati hadisaina da na ruwaito na baka izini yanzu anta mu'ah anta mutaahhil ka zama ka cancanta ka karanta shikenan wannan na cin abin da ke nuna niyyar mutum ba mai kyau ba ce. At-tasaddu qabla an qabla ta'aqqud. to daga mutum ana bukatar ya zama mai juriya ya a hankali har malamansa su kalla su ce ka cancanta kai akwai tarbiyyar da malamai na Allah suke yi muna makaranta muna zaure malamanmu su rika mana haka kana littafin al'akhdari ka gama to yadda za a yi maka za a gwada ka a ga ka iya ko baka iya ba ka fara ashmawi matnul ashmawi a fikihun mazhabar malikiyya sai a ce to ga wani nan kusa da kai ka biya masa mala yana jin yadda kake kake fassara yana jin an ja baki yadda kake fassara in wanda yake kake wa karatun ya kuskure za a ji za ka gyara mashi ko ba za ka gyara masa ba a jan baki kana yi kana yi kana yi kana yi sannan a daidai wannan lokacin kuma kana tare da sauran ɗalibai su ma suna yin wannan littafin ana maka bita ana maka muraja'a ana maka muzakara ka gama ashmawi kila za ka yi manzumatul qurtubi sai a ce to za ka iya karantar da yanzu al-ashmawi amma ne bi mahdar shaykh mana yana jinka yana sauraron ka kuma yana jin abin da ke in kai kuskure zai zo ya kira kai ce abu kaza ya kamata ka ce dazu da kace kaza ba haka ba haka sauran ilmoma abin da ya shafi musalal hadith abin da ya shafi usulul fiqh da sauran duka ilmoma haka ake sai ya zama da ilimi yana da tsafta idan mutum ya tashi an san makarantar da ya zo al-imam shatibi yana faɗi a cikin al-iktisam daga cikin sharuɗan malami da ake nema ya zama an san malaman shi da ya karatu a wajen su sannan kuma malaman nan su furta cewa wannan ɗalibin mu ne ya cancanta a ce mai karantarwa ne shi shi ne malamin da ake so ka je kai karatu a wajen shi shi ne malamin da yake zama murabbi amma malamin da aka gan shi ma baina ashiyatin wa duhaha kawai ya bayyana kawai ya zama malami to akwai matsala yawwa akwai matsala akwai damuwa Allah ya shirya to wannan shine at-tasadduq qabla at-ta'akhud wannan na cikin fas yana cikin mufsidatun niyya yana cikin nawaqidun niyya ababan da suke lalata niyyar mutum at-tasadduq qabla at-ta'khud abu nabi shine adamu tartibil ulumi wal kutubi wato adamu tadarruj fi ta'allum ya zama ba ka bin abubuwa sannu sannu mutum ne zai zo ya karatu sai kawai sai ya zo ya ce maka shi usulul fiqh yake son ya fara shi me kace da shi na fiqh la yadri ma qara'a ayya matnin fil fiqh ويريد أن يبدأ بعلم أصول الفقه ده أصول الفقه يجي سكي سوي فارا bai taba karanta umdatul aka ko arba'una hadisan bai iya ba sai ya zo ya ce maka kai yana so maka kana so yana son ya koyi alfitul iraki a wajen ka ko alfitul suyuti ta hadisi ko kuma yana so ya koyi nazmul iqtirah na al-imam al-iraqi ko kuma ya dauko al-iqtirah na al-imam ibn daqiq al-id ya ce ko ya ce yana son ka karanta masa al-munqiza ta zahabi ko kuma ya dauko tadribin rawi na siyuti ya ce shi yake so ka koya masa kuma bai taba koyan komai a cikin ilimin hadisi ba ilimin hadisi yana nufin na riwaya wannan alama ce ta niyyar mutum tana da matsala ba yi da waɗannan manufofin masu ci ba yi da waɗannan niyoyin masu ci niyyar shi ba ingantacciya ba ce abin da ake shi ne ne Allah ta'ala ya tarbiyyantar da annabinsa sallallahu alaihi sallama a tadarrud fi ta'allum wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muqfin wa nazzalnahu tanzila Allah ya saukar da alqur'ani tadarrujan bitadrij aka riƙayi nazala alqur'anu munajjaman Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa كنا نتعلم عشر آيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نزيد عليها شيئا حتى نقرأها ونحفظها ونعمل بما, ونعمل بما فيها سيتي فتعلمنا العلم والعمل معا أو كما قال شيء ayoyi goma ake saukarwa manzo Allah sallama idan aka koya aka sauka masa da ayoyi goma zai zauna ya karantar da mu aya aya at-talaqqi shafahi me yasa suke cewa la ta'khudhil qur'ana min mushafi wala al-ilma min sahafi kaka koyi ilimi daga mutumin da kawai shi ya bude qur'ani ya karantar da kansa in yazo karanta maka daha sai ya ce eh ko ya ce do bai san abin da zai ce ba ko ya zo karanta yasin ya ce maka yes ko ya zo karanta maka hamim ya ce him ko ya ce hom ko ya ce ham sai bai ba ya zo wani ya zo ya zo mim ya ce ɗasmon wani kuma ya zuciya ba haka ba ne ɗasam ne kaga wannan daga ji ne da kan shi ya ɗauka ya je karanta wa kansa suna faɗi suna ce alƙira'a sunnatun muttaba'a na ƙalhal halafu an salaf haka malamanmu suke cewa karatun alƙur'ani wata hanya ce da an riga an mahadata kawai so ake kabi ka koya daga malamai yan baya sun koya daga magabata ne da kai ba za ka biya wa kanka ba to kun ga shine wannan tartibul ulum at-tadarruj fi talab mutum ya zama yana wannan wannan yana cin abin da muke fama da shi sannan kullun abin da ake kalla shine kutur din da kake rayuwa a cikin kamar yadda Ashek Bakar rahmatullahi alayhi ke faɗa kutur garin da kake yana da tasiri a wajen yadda ake tartibul ulum ya malaman garin suka tsara yadda ake koyan karatu kai ba za ka zo yau ka ce ka saba ba kai naka ka fito da shi ka ɗauko wani ginge mai littafi ka ce kai za ka karantar da shi ko kuma ka ce kai da shi za ka koya a'a me abinda malaman garin ku suke kai malaman kumasi na da tarihi garin kumasi na da tarihin ilimi to ya ake koyan karatu a garin kumasi ya ake koyan fiqh ya ake koyan kaza ya ka je wajen malamai za su faɗa maka yadda ake to kin yin haka alama ce ta niyyar mutum ba ta da kyau ahli sunna wal jama'a suna da manhaji ma ya karantar da mu aqidatan wa manhajan to daga cikin manhajin ahli sunna akwai manhajut ta'limi wa ta'allum manhajin magabata manhajin salafiyya a game da koyo da koyarwa ya suka yi ya magabata suka yi me yasa me yasa aka sassamu bambanci tsakanin mutanen Iraq da mutanen Hijaz saboda wannan ka'idojin na uku daga cikin abin da ke nuna mutum ba dan Allah yake neman ilimin sa ba akwai talabu shuhra so yake aji shi trending shi yasa kowace matsala in ta zo ɗalibin ilimi ne shi ba zai jira ya ga mai malamai suka faɗi ba yawwa ya zama kamar ɗan jarida kun san yan jarida suna da suna da ƙa'ida suna da wani abu suna son a ce su ne farkon awwalu an ya kuno awwala man nasharul khabar suna son a ce a wajensu aka yi saboda ka duk wanda ma zai sai dai siya labarin a wajensu kada ɗalibin ilimi ya zama haka ɗaliban ilimi a da magabata sukan gudu idan aka nema in suka ga an san su a wuri. In ba ya zama tilas ba in ba a san ka ba ka a san ka. Wannan ya cutar da mutane da yawa sun kasa yin karatu a shihuwa in kai fira da su za su baka labari. Wannan na ciki. Daga cikin na hudu kenan. daga cin abin da ke nuna mutum bayi da manufa shi ne san jayayya ba zahira ba ce ta magabata magabata ba sa son jidali ba sa son mirai ba sa su suna ma gargadi a game da yin haka kuma ƙwar'ani dama abin da ya mana gargadi a kai kin wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan duka ƙa'ida kenan amma mutum bini-bini kowace mas'ala ƙallat au jallat shi kenan sai zo ce za a shirya muƙabala a zo a yi muƙabala wanda ba ka da abin yi wanda yan bid'a suna da suna da suna da manufofinsu a game da irin waɗannan abin nan hiwaratin da suke son a zo a yi su ɓata ma lokaci su cutar da addini su shagwaha tunanin jahilai an taɓa yin wata muƙabala a nan wata ƙasa cikin ƙasashenmu na afirka aka yi wata muƙabala da malaman sunna da malaman bid'a wannan muƙabala ai bata zama alheri ba aka samu wani malamin bid'a mai kaifin harshe ya rika cin mutuncin malaman sunna in kai kuskure ɗaya a nahawu sai ta ihu su ko mutane ana ce sai yana cewa ya ka da su kuma aka sa a babban gidan talabijin na ƙasa in ka zo za ka faɗi sunan wani abu ko sunan wani mutum kai kuskure haka ya rika yi ta cin mutuncin mutane shi yasa ba a san waɗannan abubuwan kada ɗalibin ilimi ka saba wa kanka da jidali da jayayya akan mas'ala in wani ya ja ka ja to sai ka saka mishi to tari wanda aka sakawa kume yake zuwa yaje zai je kume ya ja dama kusa da bango yake ka ja sai ka saka masa hankali shi kuma dama fusga yayi ba karfi haka zai sai bai ka ji kanshi kwam ya kwami wannan na ciki na biyar daga cikin mufsidatun niyya ko nawaqidun niyya akwai adamul istimrariyati fi talab mutum ya fara neman ilimin ba za a dade ba shikenan sai a ga ya daina kaga bayi da azima bayi da al'azm bayi da alhazm bayi da aljazm bayi da karfin niyya shi yasa suna cewa isbir alal ustadi wasbir alal kitabi wasbir alal fanni sai ka jure ka yi haƙuri da malaminka akwai malaman da suke da suke da suke da suke da suke da kaushin hali a mu'amala amma haka magabata suka yi karatu a wajensu a nan baya-baya akwai malamai akwai malami a madina hamadul ansari rahmatullahi alaihi ya ce idan ɗalibi ya zo wajensa zai yi karatu tashin farko abin da yake masa siya masa imtihani zai daka mai tsawa ya faɗa masa kalmar da za ta ɓata mashi rai to daga nan ne zai fahimci da gaske ke ko ba da gaske ke ba in aka daka ya daka mai tsawa ya faɗa mashi kalma mai zafi kaga daga nan ya tafi ce wannan ba malamin Allah bane to kaga dama shine ba ɗalibin Allah bake amma wannan imtihani al-imtihanul asabi ke za a gwada jijiyarka a ji tana da ƙarfi ko ba ta da ƙarfi haka ake yi haka al-imamul a'mash Sulaiman ibn Mihran haka yake wa ɗalibansa in ka zo karatu wajen sai ya muzanta ka sai ya ma gwale-gwale sai ya faɗa maka kalmomi masu zafi domin ya gwada ka kai ga karya nan ma yana da ita sai ya sake ta ya ci ta bi ka in ya ga gobe ka dawo bayan ka je ka faɗi ka gurje to ya gane kai ɗalibin gaske ne za a yi da kai wuya nake yau waɗannan suna cikin nawaƙib na niyya suna kora waɗannan abubuwa al'imam ashaukani ya rubuta littafi ya kasa masu neman ilimi gida-gida ya kasa su gida hudu akwai kasan farko su ne waɗanda suke son su zama malamai sosai. Al'imamu Shaukani rahmatullah alai a irin garin da ya rayu da zamanin da ya rayu ya lissafa ilmomin da ya kamata a ce mutum ya koya domin ya zama malami. Suna da yawa in ka koma wancan littafin nasa za ka gani. In ban manta ba sunan littafin nashi ko gayatul Arab ko fi adabi talab ko wani abu mai kama da haka. Matakin farko kenan mutumin da ke son ya zama malami. Mataki na biyu shine mutumin da shi ba malami yake so ya zama malami shahararre ba, ko malamin da zai zama mai karantar da mutane fannona mabambanta. Kila yana so ne ya zama malami mai takassusi a fanni ɗaya, sai a ce shi na hau kawai ya iya karantar. To shi ma ya faɗa ga irin matakan da zai bi ga marahil da wannan matakin ga irin abin da ya kamata ya koya ga irin abin da ya kamata ya koya na littattafai shi ma ya faɗi wannan na uku shi ne wanda shi so yake yi dai ya fita daga cikin sahun jahilai amma ba zai karantar da kowa ba alal aƙalli an ya kuna muftiya nafsi ya zama mai ba kan shi fatawa idan mas'aloli sun taso wa alal aƙalli yana da hukunce-hukunce ya san hukuncin kowace mas'ala da za ta iya bujiro masa in ma mas'ala kila tana buƙatar sai an yi kiyasi ne kila zai iya ɗan daddagarawa yi amma la yuridu an yu'allima ahada shi ma ya faɗa mun kada zai bi domin sai na uku shi ne wanda yake so kawai shi dai kila ya mutu a matsayin kawai ɗalibi shi ma ya faɗi matakan da zai bi domin ya zama ya yi karatu so daga ‘yan uwa kada mu kada kada mi kada mi kada mi kasa a gwiwa damar da Allah ya ba mu mu yi ƙoƙari mu ci gajiyarta babu mutumin da ya fi cancanta ya zauna ya yi karatu fiye da mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da mahaifi ko kuma mai ɗaukan nauyinsa. Da yawan ku daga cikin nan kuna da mahaifa ko kuma kuna da masu ɗaukan nauyinku, ku yi ƙoƙari ku ci wannan gajiya. Na biyu, Allah maɗaukakin sarki ya azurta ka da malami wanda ya baka lokaci ya yadda cewa zai karantar da shi, kuma ya zama mai tarbiyya mai kula da kai. To Allah ya azurta ku da wannan ga malaman ku nan ku yi ƙoƙari ku ci gajiyar wannan damar kafin dama ta kubuce muku. Wani da ya haɗu da malamai da yawa amma ya ƙi koyon karatu a wajensu har lokaci ya ƙure masa malaman suka mutu sai da yana cewa lahfi ala fauti talaƙi lahfa ma kullu ma fata wa yafna yulfa. Ya ce, Wayyo Allah bala'i ya tabbata a gare ni, ala fauti talaqi lokacin da na haɗu da malamai ban ci gajiyarsu ba na basu sun tafi har suka ƙare yace ka sani ma kullu ma fata wa yufna wa yafna yulfa ba komai bane ka rasa shi kuma abin nan ya ƙare zaka iya riskarsa akwai malamin da har abada idan baka samu karatu a wajen shi ba shikenan baka samu ba ya tafi hakka ce ana ɗauka akwai malaman da har yanzu kuna zama na abubakar ya bamu labarin wasu da ya je gani a ƙasa ya ga malamai na Allah waɗanda to sai zama a ɗaukar karatun su irin yadda ake ɗaukan nan kuma karantarwa suke ta gaske to sai Allah ya haɗa ka da irin waɗannan sai kai sakaci ka kyale su to sai kai da na sani saboda ka ba ma fatan wani ya da na sani a cikin abin nan nemansa muna roƙon Allah Allah karantar da mu ilimi mai amfani daga cikin abin da kuma zamu yi shine mu yawaita addu'a ilimi ba a samun shi sai da yawan addu'a mu rika neman addu'ar iyayenmu iyayenmu su sa mana albarka su mana addu'a Allah madaukakin sarki ya bamu ilimi mai amfani sannan kuma mu ma mu rika wa kanmu sannan malamai masu karantarwa mu rika wa ɗalibai addu'a Allah ya karantar da su addu'o'i da yawa sun yi amfani ga ɗalibai. Addu'ar al'imamu Abu Hanifa ta yi wa al'imam Abu Yusuf al-Kufi al-Qadi tasiri. Abu Yusuf al-Kufi da baya gane karatu. Shi mamashi mata so ne ya zama biredi yake yi. Gidan biredi take tura shi, sau da ya taso maraya. sai ta ɗauke shi kamar da al-khatib ya kawo a cikin tarihu madinati Baghdad sai ta ɗauke shi ta kai shi gidan biredi ya koyi yadda ake yin biredi kullun ya zo wucewa sai al-Imam Abu Hanifa ya ganshi sai ya kira shi ce na kake zuwa ya ce ai gashi shi maraya ne mama shi ta sa shi a wajen koyan biredi ne sai ce zauna zan maka karatu amma a wajen karantarwa kuma sai al'imamu abu hanifa ya fahimci cewa yana da nauyin fahimta. To shi ne har daga baya wata rana yake ce masa kunta balidan fa'akhrajat kalmuwa ba ba. Ce da can kai da kiki ne ba ka gane karatu, amma ka ka zauna ba ka gudu ba. Ka iya karatu yanzu ka zama babban malami. To shi ne sai mamashi mamashi idan ya tafi gidan biredi zai tafi gidan biredi al'imam abu hanifa sai ya zaunar da shi in ya aka gama sai lokaci ya ƙure sai ya tafi gida bai je gidan biredi ba kuma su ba sa ƙarya mamashi ta ce na ka je sai ya ce ai al'imamu abu hanifa ya tsaye da ni a makarantar shi ta yi faɗa ta yi faɗa ta yi faɗa ta ce gobe zan same shi ta tafi wajen al'imamu abu hanifa ta gaggaya mishi maganganu gobe ta ce kana son ɗana ya zama kamar ka talaka ka zo na kana karantar da mutane talaka ne kai yaro maraya ka bar shi ya kiratunsa ya aikinsa eh ka bar shi ya je ya sana'a shi ya za ka hana shi ya karatu ya yi sana'a to shi ne wata rana limamu abu hanifa sai ce nawa ake baka a gidan biredin shi ne ya faɗa kullum idan ya je ga irin abin da ake bashi a matsayin sana'a parentis to shi ne sai ce zan baka da ƙari shi ne zo malami to daga cikin abin da ya faru wata rana mamar tashi ta zo ta faɗa ya ce ba ba biredi kike so yi ba sai ce to ai ba biredi ma ba ke ma sayut'imukil faluzaj eh alfaluzaj abincin sarakuna ne abincin sarakuna ne ba kowa ke cin shi wai alhassan albasri aka ce masa wani baya cin faluzaj sai ce za ka ahmaq ya ce wanda ya wawa ne ya ce lubabulbur bi saman ba tsayibi zait la ya ibuhu illa ahmaq lubabulbur ya ce da fulawa ake yinsa mai kyau ta alkama sannan bi khalisi saman sannan kuma ana ɗauko mai ne mai kyau a sashi sai can bi tsayibil asal sannan kuma a zuba zuma da me ya kama ko ba ku je da aka siffanta shi ba lubabul bur bi khalisi saman ma a tsayibil asal sai ce la ya ibuhu illa ahmaq da me ya maka kama abinci frabusko an gwaye alkaki ko yawwa to shine wata rana al-imam Abu Yusuf bayan ya zama malami ya zama alkali suna zaune da sarki Harunun Rashid suna cin abinci sai aka kafa luzaci aka kawo shi aka sa a tebur al-imam Abu Hanifa abu abu al-imamu abu yusuf al-kufi sai ya murmushi sai sarki harunun rashid sai ya ce ma abu haka ya qadiyana ce me yasa ka kai dariya sai abu yusuf al-kufi ya ce ba komai sai sai sai harunun rashid ya rantsa ya ce wallahi sai ka faɗa mu to shine ya bashi wannan labarin cewa ga abin da al-imamu abu hanifa ta ya faɗa mishi yace sayut'imukil faluzaj to shi ne ban taɓa ganin faluzaj ba sai yau gashi to kage shi ne wannan sakamakon mutumin da ya zauna ya kyautata niyya ya da makaranta ya jure da da su a makaranta mutum ya baro gida a gidan su kila falon falon falon su ya fi masallacin nan girma sai a zo a ce zai kwanta a wani ɗaki su biyar su shida su kaza a sassa musu wata katifa mai inci kaza ko a ce zai kwanta kila akwai sauro wata rana kila wata rana a ɗauke wuta wata kila wata rana a tashi babu ruwa an ɗauke ruwa ko ruwa ya ƙare a ce sai sun ɗibo ruwa a bokiti da haka na faruwa ko babu ta faruwa fi hayatul talab to sai mutum ya jure to sakamakon sa shine alkhairi muna muku fatan alkhairi Allah ya muku albarka Allah ya ba ku ilimi mai yawa mai amfani Allah ya sa ku zama nujumul huda Allah ya sa ku zama dalilin shiriyar wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'alakum hudatan muhtadin wa alla yaj'alakum dallin wala mudillin nas'aluka allahumma tabaraka wa ta'ala an tarhamana wa taghfir lana dhunubana innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته